أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح القاسم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المختومين وبرزخ المحمدية عن قلب الأطباب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف العلباسي الشيخ السيد إبراهيم إياسي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من dawo kan karatu wannan littafi namu na ra'iyatul suluki ta Imam Sharifi wanda a wannan rana za mu tashi ainihin halka na goma inda muke dai magana akan abin da ya shafi sha'anin shehun tarbiyya da kuma yadda ya kamata muridi ya zama tare da shi a inda muke fassara ainihin ita wannan ra'iya da fassaran babban malami waliyi kutubi a zamaninsa Sheikh Abdul Aziz Dabbagu wanda almajirin shi Ahmad bin Mubarak ya tafa daga gare shi shine ainihin inda muke a sai malam mai ra'iya yace wa in kana illa annahu ghairu jami'in لوصفيهما جمعا على أكمل الأمر فأقرب أحوال فأقرب أحوال الأليل إلى الردى إذا لم يكن منه الطبيب على خبري آه يشي وإن كان إذا يا زمن تشيشن تربية دين يانا بإلمي نزاهري دبائي kamar yadda aka karanta a baitin da ya gabata illa annahu sai dai cewa shi gairu jami'in bai tattara ba mai tattarawa ba ne liwas fahima ga sifofin ilimin guda biyu jam'an tattarawa ala akmalin amri a bisa mafi cikan al'amari ma na yana da ilimin amma ilimin nashi dan sama sama ne kaɗan sauraka mafi idan ya zamanto yana da ilimin amma kuma ya zamanto bai tattara sun tattarawa mafi cikan al'amari ba to me zai faru sai malaci to fa aqrabu ahwalil alimi mafi kusancin halayen mara lafiya anan shi muridin ne aka tsantsanta da mara lafiya saboda shi muridi eh a zahiri kan mara lafiya ne amma rashin lafiyan ba na zahiri ba na zuciya wanda yau ya zo wajen mai maganin sa to sai mai maganin shine shi ya zama to bai tattara dangogin abubuwan da zai zai maganin da su ba suna abin da nake magana ilimi na zahiri da baɗi shine shine a matsayin mara lafiya nan sai aka ce to mafi mafi kusancin halayen shi wannan mara lafiya wato ma'ana muridi ila rada kawai zuwa ga halaka ne shehin da ya zamanto ba shi da ilimi na zahiri ba shi da na baɗi duka guda biyu ko bai tattara su gwargwadon yadda ya kamata ya tattara ba ko ko yana da na zahiri ba shi da na baɗi ko yana da na baɗi ba shi da na zahiri to duk wanda ya zo ya kusance shi maimakon a ce ya samu wani abu ma daga gare shi bal mafi kusancin halaye da zai kai shi kawai zuwa ga halaka shi ne ce izalan ya kun min hubbabibu ala khubri idan likitan shi bai zamanto ala khubri a bisa cikar ilimi da wayewa akan sha'anin ilimi ba waye likita anan ana nufin shi in kenan mara lafiya an siffanta muridi shine mara lafiyan da ake magana shi kuma shi shine likita mai magani to mara lafiya likitan shi ba kwararre bane bai san makamar ciwo ba ballanta na san maganin ne kamata a samu ciwon saboda abin da zai kai ga mara lafiya nan kawai halaka to wannan shine abin da yake nufi qala shaykhu radiyallahu anhu shehu abdul aziz dabbagu ya faɗa cikin fassara waɗannan baitoci ai ma'ana wa in wajada shaykha idan shi muridi ya samu shehin tarbiyya illa annahu sai dai shi shehin illa annahu sai dai shi muridin wajada ghaira jami'in ya samu wanda bai tattara da wasfil ilmi zahiri wal batini ga sifofin ilimin zahiri da batini ba jam'an kamila tattarawa cikakke to fa aqrabu ahwalil muridi mafi kusancin halayen muridi ma a tare da wannan shehi ila halaki zuwa ga halaka ne kawai halaka ce kawai wa qawluhu fadan sa dace idza lam yakun minhu tabibu ala khubri idan ya zamanto likitan sa bai zamanto gwani a bisa sanin magani ba yuridu da yake yake yana nufi anna sheka shi shehi allazi laysa bi jami'in wanda bai tattara waɗannan sufofi ba li kusuri ilmihi saboda karancin ilimin sa la ya alamu ba zai san ma ya durrul murida menene zai cuci muridi kuma menene zai amfane shi ba ko ba ka ba saboda ka fa aqrabu ahwalil muridi mafi kusancin halayen muridi ma'autarar irin wani shehin ilal halaki zuwa ga halaka ne kawai kala sai di mansur sun sha abdulaziz da babu sai kawo kissan wani malami da ake ce mai shehu mansur shehu mansur shi kan shi yake kawo kissan shi ce idza kanat suhbatuka ma ashikhin kamilin idan abokantakarka abokantakarka ma'ana muridantakarka ta zama to tare da shi ne cikakke ya tara ilimin zahiri gwargwado ina nufin gwargwado ya zama to tun daga dai abin da ya shafi tsarki tun da abin da ya shafi tsarki alola sallah hajji azumi zakka gwargwado ba za a ce Allah ya ce mishi akan waɗannan abubuwan ba akalla karatun na fiqh daga qawaidi akalla kai ko da risala ne ko da risala ne sannan a bangaren tauhidi tauhidi ba ina nufin na ma'arifa ba tauhidi wannan wanda suke kira da ilmul kalam ya zama to akalla ya san abubuwan da suke wajibai a hakkin Allah ya san mustahilai ya san jaizai ya san abin da suke wajibai a hakkin manzanni ya san mustahilai ya san jaizai ya zama to yana da abin da ya san abin da ya shafi as-sam'iyatu da sauran duk waɗannan abubuwa gurgudu zai zama to yana da hasbi a nan bangaren ba mukallidi bane shi ma tsantsa kawai ba jin labarin yayi da Allah cewa akwai Allah shi ma yadda akwai Allah ba a'a ya tabbatar da akwai Allah ne ta hanyar nazari ta hanyar hujja to gurgudu sannan shi abin da ya shafi ilmun batini ya san ainihin gwargwadon abin da yake da shi na sanin maganganun sufaye da ma'anar maganganun nasu da ainihin nunin su da komai irin waɗannan al'amura duk dai ya sani ya san duk abin da suke magana akan in suka yi magana magana kan sana'i ko zauki ko istigraki ko sahau ko mahaku ko dabbu duk ya sani ya san gwargwadon abin da shafi hadaratun nan ya san almakamatu ya san almaratibu gwargwado to ya zamanto haka to shi ne a ce to in ka abuci irin wannan shehin to fa haris to kai kwaɗayi matuƙar kwarkwaɗayi matuƙar kwaɗayi an tafna an muradika fi muradi ka ƙarar da nufinka a cikin nufin shi nufin ka gaba ɗaya ya ƙare to a cikin nufin shi wato kama ne ni Allah ta isha ba da hukar ma kai ka rayu bayan bashi fa salamatuka dan kubutarka ma gairihi tare da wani wannan irin wannan shehi wani shehin wani shehin da bai ma'ana zaka ce wani sa ma'ana da bai san waɗancan abubuwan ba to kace za za ka aboci shi to kubutarka tare da wani sa in ba irin wani shehin bane gari ba san al'amari ne wanda yake bako ba ma ana kallon abin ne ma kaman ba ma wani abu ne mai yiwuwa ba sai cewa wasu luka samun saduwarka ko da Allah a garabutu shi ma shi ne ma yafi bai komai ban mamaki a ce ka samu saduwa da Allah da irin wancan shehin da bai san zahiri ba bai san babu ne ba to sai ce wannan abu ne wanda yake bako abin mamaki wa agarabu wa abin da yake shi ma bakuntaka samun saduwa da irin wannan shehin sai ce to wa a ajabu kuma shi ne mafi ban mamaki a ce ka samu saduwa da Allah tare da irin wannan shehin min kulli shay'in daga kowane abu yafi wannan yafi komai ban mamaki ana tare su makala sannan si shi imamu sharifi ya ci gaba da cewa wa man lam yakun illa alwujud aqamahu wa azarahu manshur alwiyat an-nasr fa aqbala arbabul iradati nawahu bisirgin yahillu al-usra fi jalmadi sakhri wa ayatuhu alla yamila ila hawan wa dunyahu fi dayyin wa ukhrahu fi nashri sayyati a wa mallam ya kun duk wanda bai zamo ba ma'ana cikin shugunan tarbiyya illal wujudu a kama sai dai mutane ne suka gabatar da shi suka mai da shi a matsayin shehun tarbiyya to amma tare da haka wa azharahu manshuru alwiyatin nasri tutoci abin nan ɗaiɗaiɗaccin tutoci ma'ana alamomi na samun nasara suka bayyana ga wannan shehin a sarari ana ana fahimta fa akbala arbabul irada sai kuma ma'abota neman Allah suke ta kwararowa na hawa ku zuwa wajen irin wannan shehin da sidike da gaskiya kuma suke ta kwararowa wajen shi da gaskiya ya hillul usra kuma sai ya zama to yana warware al'amura waɗanda suke ah, masu wahala fi jalmadin sakari waɗanda suke jikin kan dutse mai sauƙi al'amarin da yake da wahala ne sai ga ya daddatsa shi ya fitar da komai lafiya kalau to idan shehi ya zama to haka wato duk da shi Abdulaziz da babu jira da fassara mana wannan baita abin da yake nufi shehi ya- ya fara ah, sha'anin tafiya cikin sha'anin Allah ya fara tafiya cikin sha'anin Allah bai kai ga shehinsa ya tabbatar da shi akan kujerar shehuntaka ba ana ganewa bai gama samun tamakkuni ba sai ya zamanto wancan shehin nashi sai ya zamanto yayi kaura to shi kuma ya fara samun wasu abubuwa cikin sha'anin shi sirrin Allah bai gama kaiwa ba amma ya samu abubuwa masu yawa a kawai sai mutane sai suka fahimci sai suka fahimci cewa kamar ya kai din kuma sai aka ga mutane suna ta kwarara zuwa wajen shi bayan nan kuma sai aka ga duwan da ke zuwa wajen nasa kuma suna samun fatahi suna samun haske suna samun sirrin Allah an fahimta to shine abin da yake nufi to irin wannan shine zai gaya mana cewa to babu mamaki wani daga cikin waliyai ne tunda su waliyai ba mutuwa suke irin mutuwan da zaidu da amru yake yi ba bayan Allah ne da Allah subhanahu wataala ya ruhin su yake tasarrufi ko da bayan rabuwar jikinsu ko da bayan barin ruhin daga jikinsu saboda haka ruhin wani shehi ko ruhin shehin nashi ma zai iya tarbiyyarsa bayan shehin nasa baya duniya to ba mamaki irin wannan to in haka ne ba laifi dan ka abuce shi irin wannan shehin na irin wannan ne yake magana to sai ya ci gaba da cewa wa ayatuhu alamar irin wannan shehin to da muke gaya maka alamar shi Allah ya nila ila hawan ba zai taba ba za ka taba ganin shi ya karkata zuwa ga son zuciya ba kada ya karkata zai za ga kwata kwata ba yadda za a yi ka gan shi ya karkata zuwa ga son zuciya fadin yahu fi dayyin duniyar shi a cikin nadewa take kullum ma'ana ba wai a gan shi matsiyaci bai da komai matalauci cikin wahala cikin kunci cikin tsima ba ka kirbi ba a sha'aninsa dai bai mai da sha'aninsa zuwa ga duniya ita ce gayan neman abu- abin neman shi ba ya mai da duniya ya zama to ita ce gayar abin neman shi zai iya neman ta ta kowane hanya ko ta halal ko ta haram ko ta yaya a ganshi cikin sha'anin duniya kace kace ba za ka ganshi a haka ba ana ji wa ukrahu amma ta karshen shi ita ce lahira shi da shi tana cikin daidaita ma'ana duk wani aikin da zai ja shi zuwa ga samun yarda Allah zuwa ga samun nasara a lahira zuwa ga samun kusanci za a ganshi yana kokarin aikata irin waɗannan ayyuka yana kokarin aikata irin waɗannan ayyuka to wannan shine alamar irin shehin da ah, shi Sayyid Abdulaziz da babu yake maka magana cewa lalle ne kai kokari kaga ka abuce shi ka zamanto tare da shi to sai zai fassara mana waɗannan baitika dai kamar yadda ya saba sai yake cewa qala shaykhu radiyallahu anhu Sha Abdulaziz Dabbago yadda Allah ta tabbata a gare shi yace Sha Abdulaziz Dabbago yadda Allah ta tabbata a gare shi yace ومن لم يكن من الشيوخ أثبته شيخه من ال- من المشيخة بالإذن له فيها ومن لم يكن دون بيزموبا من الشيوخ نرجع الشيخ النيل أثبته شيخه من المشيخة يزمن تو شيخي شيني أجيش أكن كجير الشيخ انتكا بالإذن له فيها وانده يمي إذني أكن كجير الشيخ انتكا يمي إذني likaunihi mata anhu qabla an yukammilahu saboda shi dai nashi ya riga ya rasu kafin ya cika shi ma'ana ya zama to ya cika ya samu abin da ake son a samu cikin sha'anin ma'arifa bai riga ya cika ya samu abin da ake so cikin sha'anin ma'arifa ba sai shi nashi ya zama to ya rasu ana tare walakin asbatahu fiha nasu sai dai mutane ne suka tabbatar da shi a kujerar shehuntaka mutane ne suka tabbatar da shi a kujerar shehuntakan wa azharuhu fiha wa azharuhu fiha manshuratu a alamin nasr tutoci na alamomin samun nasara suka zamanto sun bayyanar da shi a cikin sha'anin shehuntakan bi haitu nasarallahu bihi a alamal muridina ta hanyar Allah yana taimakon muridai ainihin sanannu fitattun muridai a hannun wannan shehi ala nufusihim a bisa kawukansu wa hawahum da soye-soyen zuciyarsu wa shayabinihim da shaidanin da ke ɗawainiya da su fa aqbala bi sababi zalika nasru bi sababi zalika nasri arbabul iradati sai ma abota kudirin niyya suka yi ta fuskanta zuwa ga wannan shehi ana tare wa ahwalul himmati da ma mu'ahadul himmati da ma abota himma allazina yargabuna fi fi qurbi ila Allah azza wa jalla masu neman saduwa da Allah bisirikin suka yi ta fuskantar shi da gaskiya ya kariku sukura yana keta dutsunan duwatsansu ma'ana zuciyarsu yana keta ta yana sanya hasken Allah a ciki to fa haza sheku to wannan shehi ne makbulun abin karba aidan dada yuridu yana nufin li annahu saboda shi ya samilu an yakuna takammala ala yadi rijalul gaibi zai yi wa ya samu cika ne a cikin a hannun wajen da ake ce musu rijalul gaibi ana tare au annahu ya akuzu ala yadi sayyidi ahmad ahmad khadir ko kuma yana karba daga shugaba khadir da waliyai suke magana saboda khadir yana nan a raye kamar yadda waliyai suke tabbatarwa to alhamdulillah za mu tsaya iya nan saboda larurar nan na ruwan sama